أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والمؤمنين أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم رانا أصبر دي wuni na sha uku daren sha hudu ga wannan wata mai albarka watan ramadan hijira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa birnin madina shekara dubu a shekara 445 muna fatan ubangiji ta ala ya dace da Allah ya ba mu ikon fahimtar hukunce-hukuncen da ke cikin ayoyin alkur'ani mai girma kuma Allah ya arzuta mu da yin aiki da su domin idan mutum ya ba alkur'ani da sunna to ya rabota rabuwar da yake babu irin shi Allah ta'ala ya tabbatar daga daga mu akan alkur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata na kwarai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin bayan da yake yantawa a wannan wata mai albarka Allah ya karbi kyawawan ayyukanmu Allah ya yi mana zunubanmu Allah ta'ala ya gusa mana dukkan wata damuwar mu ya biya mana bukatunmu na alkhairi darasin mu na jiya ne muna da cikin wannan sura mai albarka suratul ali imran da muka tsaya a aya ta 96 ko yau ina kyautar ta za mu tashi aya ta casa'in da bakwai ne insha Allah muna fatan ubangiji ta'ala ya mana gamdakatar ya kuma ba mu ikon faɗin abin da yake shi ne daidai muna roƙo Allah madaukakin sarki ya nisantar da mu kuskure idan mun yi kuskuren Allah ya madaukakin sarki ya gafarta mana da haka mun ji Allah madaukakin sarki ya kwaɗaitar da mu wato ziyartar ɗaki mai albarka shine wato aikin haji wanda Allah ya faranta wa bayansa ko kuma ziyartar shi da sunan umara da yadda Allah madaukakin sarki ya ce guri ne wanda yake mai albarka wanda duk Allah ya kai shi gurin ya samu amintuwa daga dukkan wani abin da zai iya cutar da shi kuma idan mutum ya amsa kiran Allah bayan Allah ya bashi halin tafiya to babu shakka ya samu kanshi cikin waɗanda suke rabota da alkhairi mai yawa amma wanda Allah ya bashi hali bai je ba ya yi kunnen uwar wasu ya kalli kai ya rasa dukiyar shi to Allah dai mawadaci ne ga dukkan ainihin halittunsa kenan Allah yana da bayinsa waɗanda suke ba dare ba rana su suna karɓa kiran da umarnin da Allah madaukakin sarki ya yi musu kuma Allah madaukakin sarki ya samu daga cikin irin waɗannan bayi da ƙware ba za mu sai kai karanta mu ji قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون
Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam kul ka gaya musu ya ma'aikin Allah ya kai rasulullah ka ce ya ahalin kitabi ya ku yahudawa da kiristoci ka gaya musu lima takfuruna bi ayatillah dan ne kuke kafircewa a wurin Allah saboda Allah madaukakin sarki ya kalli irin yadda suka bujirewa Allah suke karyata ayoyin ubangiji tabaraka wata'ala kuma suna alfahari da su ne ma'abota littafi a hannu kuma littafin da ya zo daga Allah suna ga su ne magada annabawa sai suka zama magada annan baya ba sa aiki da abin da ke cikin littafin suna kafirce a ayoyi wanda aka aiko a cikin littafin da suke karantawa ma shine Allah ta'ala ta lima dammi takfuruna bi ayatin lahi kuke kafircewa a ayoyin Allah kun wallahu shahidun Allah shine mai shaida alama ta amaluna akan abin da kuke aikatawa na banna da kafirci da shirka da kuma sabawa ubangiji tabaraka wa ta'ala bayan kuma Allah ya sanar da ku waɗannan abin ba daidai bane sai Allah ce kul ga gaya musu da ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ahlul kitabi ya ku yahudu da nasara bayan kafircin su da suke wa Allah ba tsaya a nan ba wanda sai ga zai ba Allah ma sai su tare hanyar su yi yadda za su yi su kautar da shi daga bin tafarkin Allah bale da shi su kautar da mutum daga bin shari'a ta Allah madaukakin sarki shine Allah ta lima ta sudduna an sabilillah bayan kafircin da kuke Allah me yasa kuke hana mutane bin hanyar Allah idan muka diba duk wani kulle-kulle da makircin da ake yi wa musulmi asalin shi yana fitowa daga ahli kitabi dan a tare musulmi daga bin addini na gaskiya addinin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai shi wa in ma hana ku yin addinin daidai ko kuna ma addinin hana ku bin shari'ar ubangiji tabaraka wa ta'ala shari'ar Allah ta zamanto ita ce baibai shari'ar da nasara ya dora to ita ce shari'ar da duniya ce da ita yanzu haka ake ciki a duniya duk wata kasar da take shari'ar Allah to ya ta'adda ce kuma ta'adda ce take amma in za ku zauna ku tsara constitution mai ruwa ɗaya ko mai ruwa biyu oho wannan tura ba ruwansu ba dai kwa kaucewa ta farkin Allah ba to wanda daidai ne amma da zarar ana zartar da hukuncin Allah to kaga 'yan kare hakkin ɗan adam suna tsawo baki a cikin magana suna ta to za a ci haƙƙin ɗan adam za a yi kaza za a yi kaza amma an yi walƙiya kuma an yi ina ga din na duhu ya hutu ko inda akwai ɗan kare haƙƙin ɗan adam a duniya ya kamata mu gane ga falastinu na ana cin haƙƙin ɗan adam an ci haƙƙin mata an ci haƙƙin yara an ci haƙƙin tsofaffi an cinye ba haƙƙin ba har karan ma cinye ɗan adam amma ba abin da suka tsinana amma kaga dan abu kaɗan za a yi a wasu ƙasashen da ake tafiyar da tsarin addinin musulunci ya kasance an ta haƙƙin bin adama aje kaza aje kaza in dai an hana barna ta wadda ta'addanci ne mu diba hatta tsarin da ke da akwai a nan najeriya a kano na hizba da daurawa allah ta'ala ya bashi kariya suke kokarin tsabtace garin daga datti wai wannan har ya sa fara korayen korayen ya kamata a kai kukan abin da suke a majalisar ɗinki duniya suna cin haƙƙin ɗan adam yanzu duk yan suturji da suke kama mutane suna azabtar da su wannan ba su haƙƙin ɗan adam ba su gyaɗe ke kowa ne da dogo gyaɗe da ire-iren su wanda baka taba ji an ce za a kai karar su a wajen kotun duniya ko sun ci haƙƙin da ba amma wanda suke so su hana a yi baɗala a yi iskanci a yi saɓon Allah to wannan su ne sun ci haƙƙin ɗan adam ashe shi hakkin dan adam kin abar shi sa'a ma Allah ne kawai to duk wannan tsari ne da kulle-kulle na makircin yahudu da nasara shi yasa suke kirkiro irin waɗannan ƙungiyoyin suna nan suna ta yawo a duniya kuma ake karfafa su ana ba su kuɗaɗe da kayan aiki saboda a ga sun karkatar da mutane daga tafarkin Allah yanzu idan ka ɗauka mu nan a tsarinmu na musulunci annabi mu sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya baka kiyama ce idan ka tarbiyyantar da ita ka ilmantar da ita musamman sai kai yaya biyu idan ka aure da su dalili da wannan tarbiyyar da ilimin da auren kawai za su zama Allah ta'ala zai baka kariya daga shiga wata kaje aljanna amma sai ka samu kungiyoyi suka zo cewa to idan ka aurar da diyar taka inda ba ta kai shekara ta kusa ba ka aikata haram za ka iya fuskantar shari'a in ba ta kai sha takwas ba inda aka mata aure an yi an yi laifi to hukumar zala ya ce duk wanda yake da biya an ta kai shekara sha nawa sha biyu idan bai aurar da ita ba abinda ta samo wa alaiha wa alaihi zunubin a kanta kuma hadashi ko da ta yi cikin shagu kun baka taba ji ba an yi kukan wa'inda ake wa cikin shege a wannan shekarun kasar sha takwas ko wanda ake wa wato alalata su amma ana magana akan waɗanda aka wa aure ƙasa da haka laifi ne a wani lokaci ma a majalisa aka jiwa ƙuri'a duk wanda ya aure da ya shi kasa sha takwas ya taka dokar da za a kai shi gidan kaso Allah wa wani dan majalisa albarka ce ce shi wallahi da ya shi ko gobe cikin shekara sha biyu da samu zai aure da ita yadda ayyuka za a yi shi wannan Allah ya kara mishi imani muna ganin tawa ne ko idan ban mance ba an taɓa yin haka na a majalisar kasar nan lokacin ana cikin tsarin demokradiyya ba amma kuma wannan tsarin ya kankama sosai an kawo waɗansu fartokol da dokoki an ƙara musu ƙarfi jira ake kawai tahiya ta tahi ka gani sai Allah ya rusa lamarin Allah ya ƙara rusa shi duk wani tsarin da ba da Allah ba Allah ka rusa shi ko da wane ne Allah rusa demokradiyya akwai wani bawan Allah Allah ya likan shi yanzu tana da kwallo kuma ya samu miji wannan shekarar ta masha muka za a mata aure sai yan kara hakkin da yake ce eh kara hakkin mata yan dai wannan dokar da kana yi auren wuri wadabin wasu manya-manyan mata ne suka je gidan da suka tarar shi kuma duka su ba mai aure daga mai shekara hamsin sai mai arba'in wata ta yi alma mai zana wata bata ma samu ba eh sun yi su fere kwarai kwa suka tara suka ce to mun samu labari ne akwai ɗiyarka za ka mata aure ce kwarai kwa to saboda haka akwai doka ka sani a nijar an riga an aza doka ba a aure da yarinya tana da kwan ba a aure da yarinya tana kasar shekara 18 ba suka yi ta zara da doka ya ce haka ne ya ce amma ne ta ce ko daga ce diyarka ce amma ai doka ce ya ce to kuma sau kuke ambarta ta zama kamar ku ba ku da aure ko ce ta sa kai kasa sau kuke ambari ta zama kamar ku ba miji shi ba ta labari dukkan su ba su gaba za ga su dangara dangara ya suka sa kai kasa kuma aka fara kama kame ya rasu ba wa Allah Allah ya ya ce to shi idan ya ta ce zai mata aure sai dai ko abin da za a yi ya haka ne ga dokar Allah za ka wuri gaba dokar wani katon banza abin ta Allah kawai abin da zai yi faru ya faru abin da Allah ba kare gaba zai siya tambaye ka to duk wannan kungiyoyin masu irin waɗannan tsare-tsaren da masu taimakawa 'yan luwadi da masu taimakon 'yan maɗigo da masu koyi ilimin jima'i da masu a tare kan awa yaro aure yarinya aure tana 'yan karama da wanda suke tare kan abautar da yaro 'yan kara wani yana noma da ɗan shi ba a gona suka tarar shi za su wuce da karkarfin suka taka birki suka ce dattijo wannan yaro kamar wannan bai kamata ana sashi aiki ba ya ce aha suka ce eh saboda ka san akwai doka a nijar an sa hannu ta kare haƙi yaro kala abotar da su kaza kaza duk suka mai dai surutu ya ce to madala kuma za su suka ce to sai an jima ya ce a ku dakata ya kun bar shi suka ce mai yaron yi ya ce ai naku ne kuma shi naku ta yi tunda kun ce kana sa shi wahala ya ce wallahi in daina wani goma da sinar zugura a imana ya ce ku tsaye da shi kawai naku ne dala ya gaskiya ko bai ba kawai bature ya hula mutane kunne ta ga sun zo malam sun yi irin daurin adikon nan matan nan sun kashe gaba gaba da rashin kuma haka sun shiga cikin tere kai ba ka ce 'ya'yan musulmi ba ne wasu ya kare haƙƙin mata ne ko kare haƙƙin ɗan adam wala duk duniya ba wani addini da ya kare haƙƙin dan adam kamar alqur'ani da sunna babu babu addinin da ya kare haƙƙin dan adam kamar musulunci kafin qur'ani ya zo matan mai shara ne fa kadara ne gadon su ake wallahi qur'ani ne da zo ba su yin su kafin qur'ani ya zo mata ba su da gado kawai za ta sa cikin lissafi mai gida an yi rasu su masu daga cikin kadara kai ma mai gadon shi kaga ɗaya daga cikin matan baban kana so sai ka sata lissafin matan ka bata isa mata ce a haka ake ciki za a iya ɗaukan mace abin ne ta da ranta kafin zuwa ƙur'ani ba wani ƙungiya a duniya wanda take cewa kala yi musulunci ne da ya zo ya ce wai zala ma'uda to su idan bi ayi zabe ko tilan al ma'uda diya da ake binnewa tana yar karama a cikin ƙasa da ranta Allah ce za a tambaye ta ranar tashin alkiyama da wanda ya binne tam bi ayi zabe ko tilan wani laifi ta kashe ta wannan ayar da ta sauka wata daga cikin matan manyan shugabannin ƙuraishawa duk da bata musulunta ba ta yi mamaki ta ce allahu ya arifin ma'uda yanzu allah ya san wannan ta'addancin da ake dabbin yaya mata ta ga suna jin ciwo amma ba su hana ba to alkur'ani duka ya tona asiri duk wasu kulle-kulle na kafirci da ainihin ake afka shiga musulmi aikin ahada kitab ne shi yasa Allah ya ce ya ala kitawa lima tasduna an sabilillah me yasa ku kuna kafirci kuma kuna tare mutane daga bin tafarkin Allah kuna tare mutane daga ku kun ki imani da Allah kun kafirce ma Allah kuna cikin kafirci kuma tasduna an sabilillah man amana man amana kuna hana wanda ya imani bin tafarkin Allah su huto muku ta can su huto muku ta nan akwai da ku zina kuma a baku abin da za ku jin daɗin zina kyauta wani ba kafa kyauta ake raba shi za a wani taron sai a kashi da yawa hula amini na saboda ita zinar halal ce an halatta ta amma aure ka aure da diyarka sai ka yi ne amma da na komai yarka ma sai yi duk idan za ka shekaru sai ka tara wani katon faro da wani kato ya gwada maka abin nan kafa da wai shi ya kare kanshi kai ka kare kanka a rubuta maka biza ai ka san biza ko me ma na biza ba da uzuni idan kasa ta baka biza ta baka uzunin ne shiga kasar kira an bada biza zina halal aure kuma haram duka haka muke wa duk tsarin su ne makirci su ne su suke zubo kuɗi ba kudai da wanda mutuntu masu dogon antar suna yawo a zo kuma ɓangaren aihuwa a ce bai kamata ba kuna aihuwa da yawa kun ga ko talakawa ne a dai a tattara mata a ƙauye ana bushe musu kunne ku rika ɗaukan magani ku rika ɗaukan magani a kawar katon falo a rubuta wacce da ciki da goyo da wani yaro a hannu da mine a to kin ga hoton kin gani ko mijinki ya gudu ya barki tigarki da ciki da goyo da subhanallah haka suke ta yi ba duka dan a karkatar da mutane daga imaninsu da Allah to wannan aiki yahudu ne shi yasa Allah ya ce dan me kuke hana mutane bin tafarkin Allah ga waɗanda suka yi imani da shi kuna so imanin nasu tabaguna ha'iwadan ku gashi imani ne a karkace musulmi ne amma lalatacce wanda ba shi da alaka ba shi da sirka da ubangiji bai da dogaro da Allah mun dogara da su kuma ga ba su da cikin matsala ba yau ka diba karkara da duk wanda yake kauye shi yake ci da gidan shi ta hanyar noman da yake ko ba haka ba amma yau ba sai dai ka je ta barada yau duk wanda yake kauye ya san gonarsu ba ta kama su yana jira a kama taimako daga nasara ko kuma ya bar kasar an zo an kashe zukatanmu a ba da bashi kudi da ruwa a bai matanmu a yi waye haka za ka tara makirci iri-iri shi yasa wani lokacin da aka ce a gajiyoyin mulki suka ce wani sun tsaye da wani gudunmuwar waya mutu waya mutu da suka tsaye da waya ta su dawo kuma ni a yanzu maga abin da canza ba ko ya canza da suka janye taimako nasu da agajin da suke ya canza a ya canza ga wanda ake dan bai dan wani abu suna yi ya dan canza su da suke ganin abin bai yi ba amma mu wallahi ya yi ya kamata nan gaba duk tsinanin ne in sun zo a kawo musu sharadi a san me za su yi suna zuwa suna mana tonon asiri da bincike na asiri a cikin kasa suna ruguza mana aqida da tauhidi mu ga Allah za ku je gari wa'azi take da ga yan furoje sun zo da an kun ce innal hamdalillah sai a watsi yabo ka gudun ma bar taimako ita kuma ita ake so ku kawo duk suna so kashe zakatan mutane wallahi da mu a kauye in ka je karama ake ma ko a masallaci kasar da za ga an yi ta kama ka abinci ba haka bane yanzu an samu idan mutum ya zo washi ake so ya bada wala duk makircinsu ne sun mai damu 'yan mola 'yan bara 'yan alabaku musamman kuma suna ce a hana bara kuma duk su suka kashe zukatan mutane muka dogara da su duk wannan yana daga cikin makircin yahudu sukan tara masu imani akan imani su su mai da su wasu irin masu raunin imani so suke su ga addinin nasu a karkace ba sak ba Allah ya ce wa antum shuhada kuma kuna masu shaidawa akan wani mummunan aikin da kuke aikin su ne Allah ya ce wa mallahu bi gafilin amma ta'malun ubangiji ta'ala bai zama to mai rafkarwa ba akan abin da suke aikata zai saka ya musu sai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin shi kenan ya zo da mu ake kuma bayan an faɗa abin da suke yanzu Allah ya yi kira ya ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani haka Allah ya girmama dukkan wanda yake cikin wannan kira Eh, inda kana daga cikin masu imani to Allah ya girmama ka da ainihin suna na imani ya ce ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ya ku mummune Allah ka shiri zai ba in ci ɗi'u farika min alladhina utul kitaba wallahi in kuka kuskura kuka bi wa'annan wasu yanki daga cikin ahalin kitabi akan tsare-tsarensu da dokokinsu da ka'idodinsu da suke kawo muku Allah ya ce ya ruddukun ba da imani kun kafirin za su mayar da ku akan imanin da kuke da shi ba zama to kafiri ba tare ba da kun sani ba abin da ke faruwa kenan mutum ya zo musulmi yana jayayya da dokokin Allah karara to ya zama wa kenan a ya kafirta ba to su kuma abin da suke so kenan a matsayin ka na musulmi ka tashi kana fada da tsarin Allah kana maganganu marasa kyau akan dokar Allah dan kokarin tabbatar da dokar nasara in dai an sama ka to su bukatar su ta biya shi yasa Allah ya mana kashe da yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah da manzon Allah kuke aiki da shari'ar Allah in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba da dai ɗan kuka kuskura kuka bi tsarin waɗannan ahadin kitabikin nan wasu daga cikin su yardukum ba da imanikum kafirin wallahi za su mayar da ku bayan imani ku zama kafirai Allah ne ya kashe faɗa ga saboda ya san su ya san mu daman shi ya halice su kuma shi ya halice su ba kuma shi ya san tsare-tsaren su na fili da wanda yake koye idan ba kai kana ga abin mai kyau ne to Allah ya gaya maka akwai muni da zarar za ku tsarin su za su mayar da ku bayan mumune ne ku ku zama to kafire kuma ku rika fada da dokokin Allah da kanku ba su za su su yaƙi yaƙe ku ba ko su yaƙi addinin naku a suna can a kwance za su rika turo muku dan wani abu sai ku yaƙi kanku da kanku ku yaƙi addinin Allah ku musulmi ne amma kuke yaƙi da dokar Allah madaukakin sarki Allah ya ce to a hirkunku in kun kuskura kun bi waɗansu yankin ahalin kitabin nan wallahi za su mayar da ku bayan imanin ku zaman tukun kafinta Allah ya tsare mu sai Allah ya ce wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fikum rasuluhu Mhm.
wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim Allah da kai shi kai ka ce kaman yana mamaki ce wa kaifa takfurun wai yaya za a yi ma ta ta kaka ma za ku rinka kafircewa Allah ta kaka alhali wa antum tutul wa antum tutula alaikum ayatullah ga ku ana karanta muku ayoyin Allah a karanta muku akan mambarin juma'a a karanta muku a cikin talbijin a karanta muku a radio a cikin salula kaji malam wani yayi wa'azi ka dauka an karanta ayar Allah an fassara kuma ta yaya duk da wannan abin kuke kafirce ayoyin Allah wa kaifa takfurun kaka kuke kafirce mun inji Allah wa antum tutula alaikum ayatullah gashi kuma ku ne ake karanta muku ayoyin Allah idan ka ce sabon manzon Allah ayoyin Allah suna sauka a gare su amma ma mun fi su ma yanzu samun ayoyin da na ce mun fi su ba wai mun fi su ba irin yanda sakon Allah yake zo mana da gaugawa a arha su bu samu wannan ba sabon da za ga mutum ya tafiyar wata uku akan doki saboda ya koyo hadisin manzo Allah daya wata uku wani ya taba tafiya wata uku akan doki daidai to da malamin zai bashi hadisin bai sauka ba da ya bai sauka zuwa ya ce bismillah mai ce a ba sauka da zo wani hadisi da ji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a gurinka kawai sai karanta mai da ya karanta mashi ne mai ta mai kawai ya ce to salamu alaikum sai ya koma wata shida zuwa da zawa saboda hadisin manzan Allah daya to mu goya zuwa a cikin sarulaka ga buhari ga muslim ga abu dauda ga turmuzi ga wane ne ga su da larabci ga su kuma kila amur bamba ya sauke shi ma da an tura ma misali kenan ga tafsiran malamai kala-kala daban-daban ke duk abin da kake so ma idan ba ka san inda za ka same shi ba akwai wani azarama mai suna google ko wani hafizi ba ku san shi ba kawai da ka rubuta mai ka tambaye shi kawai hewa tsoma ga sunan amma da sanar da sun zaɓi amfani da shi bai daga shi yasa yi shi google kin nan ba bai sani ba ina in fatawa ce in kana shakka da ka tambayi google wai menene hukuncin kaza me malamai suka ce kawai sai ga an watsu ma qala ibnu baz qala mahmud ibn usaymin qala al-bani rahimahullah duk kawai gashin sun faɗa dan Allah ta yaya za ku kafirce ma Allah gashi ana karanta muku ayoyin Allah wafiku rasulu kuma gashi manzan Allah a cikinku idan manzan Allah baya cikinmu dukkan hadisan manzan Allah suna cikinmu ko ba sa cikinmu ga su ma a cikin wayoyinmu a cikin ɗakunanmu tun ana maktaba shamila kila wannan za ka iya cewa wani abu ne wanda sai ka ɗauko ka sa shi a cikin wani a yanzu a cikin wayar ka ne duk wani littafi duk wani hadisi duk wata fatawa duk abin da ka sani a duniyar da malaman musulunci sun yi magana a kashi na da da na yanzu wala da ka zo ka tambayi google kawai sai ya watsa maka to ta ya kuma kuke kafirce ma Allah ga hadisan manzon Allah a cikin Allah ya ce wa man yatasim billah duk wanda ya riko da alqur'ani da sunna wa man yatasim billah wanda ya riko da igiyar Allah alqur'ani da sunna shine igiyar Allah faqad hudiya hakikan ya shiryu ila siratin mustaqim zuwa tafarki madaidaici wanda zai kai shi har gidan aljanna Allah ka ɗora bakin alkur'ani da sunna sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون wannan aya tana nuna mana ba yau ne yahudawa suke da makircin kulle-kullen hada asuma da tashin hankali da fada da kuma ainihin kirkire-kirkiren abubuwan sabon Allah ga musulmi tun manzo Allah yana rayu akwai wata kabila guda biyu a garin madina kabila aus da kazarar sun yi shekaru suna yaki a tsakaninsu mummunar gaba ake ba sa ga maciji ai jahiliya ta nan baya-baya ma za ka yi tattar kabila kaza da kabila kaza ba a shiri ko a ba aure tsakani ba a kasuwanci ba a kaza duk inda akwai jahiliya za ka tana irin wannan mu alhamdulillah allah ya nemi da mu kasa ba mu da wannan amma duk da haka a baya-bayan shekarun ba za ka tada tsakanin gari kaza da gari kaza suna fada tsakaninsu akwai gaba ba su aure wannan mun gashi amma yanzu alkur'ani ya zo da sunna wannan abubuwan ya fara nisa kuma allah ya ni'imtar da mummuni jan ramin za ga wannan kabilar na auren wancan kabilar ba wacce na auren bazabar mai bazabar mai na auren buzu buzu na auren babarbare duk alhamdulillah saboda allah ta'ala ya ba mu gangariyar musulunci ya tunkuɗe mana wannan illa na zidan sai abin da ba a rasa ba to wayannan kabilu suna gaba da juna kasan a zamanin jahiliya dan abu kaɗai yake haɗa gaba an ce akwai wata kabila guda biyu sun yi shekara arba'in suna gaba saboda kwankurciya wani ya gonar wani kurciyarsa ta yi kwai a gonar sai ya cin gonar da kwanye fashe kawai wanda haɗa gaba da yadda aka shekara arba'in kabila zana faɗa shi da ya je kashe ce me yasa kashe mai kwankurciyarsa ya ce ya kashe suka yi faɗa sai haɗe ya kashe ɗaya to su waɗanda aka su ba suka ce sun ɗauki farsa suka kashe wancan da haka yi da aka shekara arba'in ana gaba ana faɗa a tsakanin saboda kwankurciya ta zuwa maza ana sun suna sai haɗa kawunansu ta su ma wannan ƙabila aus da kazarin tsakaninsu akwai gaba wanda ta daɗe ba aure tsakani ba ga maciji suna faɗa amma zuwan addinin musulunci gaba ɗaya sai ga sun yan uwantakar musulunci ta haɗa su kowa na son kowa kowa da ƙaunar kowa har amince idan gaza ba za ka ce su ne ba yanzu ana auratayya da juna ana kasuwanci da juna ana zauna tare musulunci wani irin addini ne malam mai hada yan uwantaka da soyayya da duk duniya ba addini irin shi wala inda addini za a yi da gaskiya sai ga kana son dan uwanka musulmi kamar yadda kake son kanka kuma kabila kuma ba ɗaya ba kila yaran ka ma baya ji ka baka jin shi amma kana kaunar shi musulunci kaɗai yake da wannan don haka yahuda da suka ga wannan haɗin kan nasu ya suka yi bakin ciki kawai sai suka je suka tuna akwai wata waka da wanda in aka rera ta kawai za ga kuwa ɗauko makami yadda sun gansu a zaune guri guda kawai suna cikin aminci da kwancin hankali suna da shaɗinsu ana ta taɓawa ana raha kawai shi kenan sai wani mai hudu ya zo rera wannan waƙan da ya rera wannan waƙan ɗaya sai ya tsuma sai ya tashi ya kira kabilinsu ya la'aus shi ma ta ya tashi shi ma ɗan ta kabilinsu ya kazar da kowa ya fito kowa ya ɗauko makami aka je kuma za a koma gidan jiya jahiliya aka zo aka biya manzan su labari waɗannan ƙabilun guda biyu suna nan wani bai bude ya zo ya ziga ya ɗauko irin wannan waƙar ta da bincike a cikin tarihi ga wata waƙa wadda in ayyana nan kawai sai da yawa sun tafi lahira da aka ya samu ta kawai zo ya rera ta kuma ta yi tasiri kowa ya ɗauko makami aka je a gaya manzan su suna ga abin da ke faruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya je cikin su ya musu wa'azi shine Allah ya sauka da waɗannan ayoyin guda biyu ko zuwa uku ubangiji ta lace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka imani da dawo billahi bi ismil imani yanzu ma dai duk da sun fito fara da makami amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Allah ya aiko masa aya ana kiransu da sunan masu imani tare da cewa inda sun yi wannan fadan za a samu da yawa daga cikin yan wuta tunda manzo Allah ya ce idan idan mutane guda biyu suka haɗu kowa da takobin shi falaqatil wal maqtul kulluhum fi nar da wanda ya kashe da wanda aka kashe kowa wata zashi sahabai suka ce ya rasulullah mun san dai qatil mun san wanda ya kashe ya nahi fa ma bal maqtul shi kuma wanda aka kashe bai laifin sa yace innahu kana harisun ala qatl sahibi shi ma da ya fito da bakami ai ya fito da niyyar kashe dan uwan shi ko eh to kuma haka aka kashe shi to wannan niyyar ce za ta kai shi wuta ai idan aka yi fada haka dai ba na musulunci ba kawai kowa da takobi da wanda aka kashe da wanda ya kashe kowane wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ina ga fadan da ake yin shi a yanzu wanda ba a ma san me yasa ake yin shi ba kaza na ta wani jihadism mu a nan an ce akwai jihadism ko wani jihad wata kalma ta suka kira mutane suka kyamsawa wata aya ce aka ce a zuwa aikata aka ta aka shi sa aka dauki takobi ko da bindigogi ake kashe mutane ai yaudarar ma bata ma sunan jihadi ne irin wannan yan ta'addan masu kashe mana sojoji su kashe mana bayan Allah manoma su je su yan gari su yaƙe su su kore su kuma aka su masu jihadi wallahi wannan yaudarar addinin musulunci cin amana addini ne ya kamata yan jarida su ji tsoron Allah wannan ba jihadism mu ne yan ta'adda ne kawai to radism azzalumai ne kawai wallahi azzalumai ne kuma kirkira su ne kawai aka yi musulmi bai daukar takobi ya kashe dan wajen musulmi ba hawa ba sauka me suka tambaya ayi ba ayi ba wa suka tarda baya kalmar shahada a kasar nan bala ya ce ai jihadi ya mai shi musulunci ina suka je suke da wani tsari na Allah wanda babu shi a wani guri suke so nan ma ya zama kamar inda suke ina suke take ya ce jihadisun hada yan alkaida ko wace ce alkaida duk wallahi yan jaridan nan da kake ganin su wallahi matsiyata ne sai yan kadan a cikin su mutanen kirki da yake duk 'yan kazagin turawa ne duk suna suke kirkir wani abu wallahi bakin ciki nake inji irin wannan 'yan ta'addan sun kashe sojoji musulmi ba su san abu sun sauka ba ba gaira ba da kuma da yake so masu jihadi masu tsatsauran kishin addini addinin wa wani addini ya ce ai wannan wala babu addinin da ya ce ai haka ko kiristanci bai ce a kashe mutane ba addinin mu na musulunci kuma bai ce a kashe kowa ba manzo Allah ana yaki ya ga mace a mace ya tsaye ce wane ne ya kashe wannan ya samu wani sabi ce ka je ka tara kuma da kalin ibn walid ka ce mashi ba a kashe tsoho ba a kashe mace ba a kashe yaro ba duk annabi sun sai ya sa kaidodi sun gore sun zo wa suke bari kuma ce jihadin jihadin wa wallahi zalunci ne kawai wannan ba tsarin musulunci bane kawai ana ana bata musulunci ne suna ana goga musulunci kashin kaji kuma Allah ya isa to wallahi ma kircin su dina daga cikin hana mutane bin tafarkin Allah da ce musulmi da ta sai a gare shi kanta ada a ƙa'idar musulunci akwai wani abu da idan aka yi shi kowa ya kamata ya samu nutsuwa amma tsarin kafirai yanzu sun juya abin ya zama tashi hankali ko gobara ta tashi in kun kasa kashe ta mai manzo Allah ya ce ai ku da ku yi takabara kawai sai ga wutar ta mutu ku yi takabara da ka ji an ce Allahu akbar sai ka ji dadi to yanzu an kai lokacin da wai musulmi ne in ka zo kai ka bara cikin sai su fita a guje kana dai wani bam ne zaka saka tilkar zalimi ne badala kaga wannan an juyar da abin ne ya daga cikin lima tasduna an sabilillahi man amala bi wannan shine hana mutane su yi imani da menene musulunci abinda idan bala'i ya kai bala'i ma idan aka kawo ce sai a samu sauki kuma yanzu a ce shine bala'i an yi lokacin da wallahi a shekarun baya kana shiga jama'a ya kace Allahu akbar in kawai ba za ka kowa ba yanzu kuma da dama dama Allah kara kamu da lafiya da dama dama saboda me yasa an aru wannan kalmar ne ana yin abin da kalmar take yaka duk wallahi tsarin su tsarin su ne tsarin su ne kuma Allah ya gaya mana a cikin irin waɗannan surorin makirce makirtan su iri iri to haka suka gaba wannan kabilar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira yau yake musu nasiha daga cikin nasiha Allah ya saukar da wannan ayar ya ayyuhalladhina amanu ya ku wanda kowace kun ba da gaskiya da Allah kun yi da ni ma'aikin Allah ne inji manzon Allah ittaqullaha ku ji tsoron Allah haka tukatihi cancantar jin tsoron Allah matukar jin tsoron Allah kololuwa jin tsoron Allah ku ji tsoron Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku yarda ku mutu sai kuna musulmi idan kun je kun mutu a irin wannan abin kuka mutu a kafirci tun da yaƙi ne ake yin shi saboda mi saboda ƙabilanci to kan ku yarda ku mutu sai kuna musulmi kauya zuwa ga Allah wala kan yarda ka mutu ba a musulunci ba yace wa atasimu bi hablillah ku yi riko da addinin Allah ku yi riko da alqur'ani jami'a gaba ɗayan ku wala tafarraqu kada ku raraba ubangiji ta la yayi umarnin al'umma musulmi ta haɗu guri guda yayi hade akan rabuwar kai rabuwar kai ba karamar illa ba ce wala babban laifi ne a wani gurin ka kare mutane su yi shirka ya fi ka raba musu kai muje ba kristal annabin allah musa alaihi salam da dan wacce harun lokacin da annabi musa ta yi mikatu rabbihi musa samiri ya zo ya kirkira gumki ya yi kiran mutane a bauta masa a matsayin allah harun alaihi salam ya zo ya yi da'awa da ya ga da'awar tashi ta kasa tasiri sai ya shiru shi yasa annabi Musa da yazo sai yake mamakin kaka aka yi khalifar shi ya kare mutane suna shirka ga Allah ran shi ya baci ya kama gashin kai shi ya kama gemun sai yake mun me yasa ka kare su ibn umma la ta'khudh bi lihiyati wa la bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam tarqub qawli kaga annabi Musa a fusace kama gashin kan dan uwar shi da gemin shi yana mummurza me yasa ka kyale suke shirka ga Allah sai ce ya kai dan dan uwana ya kai dan uwana la ta fi biliyati wala bi rasi ka saki gashin kai na kuma saka mu gemu na abin da yasa da kyale su akan wannan shirka idan nace zan yi tsayin daka akan sai an bari to za a samu rabuwar kai ne za a samu farti biyu wasu za su bi ni wasu kuma za su bi Musa Samiri kaga idan ka zo hada kan al'umma zai baka aiki gara a kyada sa a bangare da sun yi ba sauƙi ka dawo da su amma aka riga aka yi farti biyu to wani ya tafi kenan amma a haka idan ka zo ka nuna musu gaske duka su dawo kar ka kama gashin kai na kuma su kama gemu na in ne ka shaitu na ji tsoron in tsaya in hana su wannan abin a ƙarƙashin haka a samu rabuwar kai an ta kula farraka ta bai da bani isra'ila kuma in ka zo ka ce na ka rabuwar kai tsakanin bani isra'ila kai kuma da ka zo walam tara ku kaule baka nemi amsa ba baka nemi jawabi na ba baka saurari me yasa na kyale su ba kaga anan gurin ya kyale shi ko bai kyale shi ba kaga anan gurin annabi Musa alaihi salam duk da ransa ya baci ya gane manufar Haruna da ya kyale su akan shirka dan kai ya kare gowar kai shine wasu malamai suka ce da ka bar ka sa mutane cikin rabuwar kai gara ka kyale su akan shirka la Allah idan an kira su akan tauhidi za su amsa da wuri amma idan aka samu rabuwar kai biyu to wallahi wani ya san gaskiyar ma ba zai dawo ba saboda ba bangaren shi bane kawai ya riga ya ta yi can ta sau da ka rabuwar kai a umma wallahi ba ta da amfani shi yasa kaga sau kawo demokaradiyya lokacin da siyasa ta zo wannan kasar idan kana farsi ilmin zai ilmin zai take kowa ce ce farsi mai garando wanda yana farsi sai dai salama ya gaba take wallahi kamar ta annabi da kafiri sosai aka yi ta tsakanin wa da kare uwa ɗaya ba da in wancan yana wancan fartun wancan yana wannan fartun za ga irin yadda ake adawa da juna dama aka ce wani tsari ne baya sai da adawa kuma Allah ya hana adawa ko halalci ina adawa take halal babu inda adawa take da halal idan mutum suna adawa da juna musulmi in suka wuce kwana ku duk wanda ya mutu Allah madaukakin sarki ba zai karɓi ayyukan shi na alheri ba Allah ta'ala zai kone shi ne Allah ba zai mishi gafara ba to kaga abin nufi duk tsari ne da suke kawa kala kala in an wuce wannan sai su kawo nan yanzu alhamdulillah muka zo muka gane a shashiri ne siyasar kawai neman kuɗi ne kuna uwa ɗaya ba ɗaya sai wanda shiga farti hankaka kai ka shiga farti dan waka wanda ya shiga balbela kuma sai ka zo da lamun layi ba haka muke ba saboda mun gane su saboda shi musulmi ba doro bane ai amma da kafin a gane ai an sha wuya wallahi da wani ya shiga wancan fartin kai kana wanda sai ka tsakanin ka da shi ba ko gaisuwa ta kirki babu dan me shiga wancan fartin sai magana shi abin tuwa-tuwa ne neman kuɗi ne har ba rana ba ake to kuku shiga can mu shiga nan ko ba haka ba saboda ɗan kuku samu Allah ya sauke kullum da suna tsaro abin kuma Allah yana rusa shi duk wanda makircin ne amma musulmi ya suna da wayewa to Allah madaukakin sarki yake gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallam aka sauke mishi da wannan ayar cewa ku yi riko da igiyar Allah ga baki ɗin ku kada ku rarraba wa zkuru ni'matallahi alaikum ya ku bayan Allah ku tuna ni'mar Allah da yayi ta a gare ku ita ni'mar Islam yanzu kuntum ada'a yayin da musulunci yazo kuna masu adawa da juna ba kwa ga maciji kowa bai rada kowa ba kuna fada idan an hadu a tsakanin matafi wanda ya fito daga gaba da wanda ya fito daga yamma akan hanya kawai fa kowa karfin shi ne zai kwace shi idan kana takobi an shi sa idan ka riba a yan shekarun baya ba cikin jahiliya idan kai da wajen sai ga mutum wanda takobi da sanda da bulala ko ba ku taɓa fita na arewa ba me yasa saboda kowa bai rada kowa bane makami wani hudu ko biyar to wani jahiliya kenan kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi kafin zuwa musulunci mutum zai haɗu da mutum a hayya kawai sai a fara gaba zai fada shi yasa aka kawo kalmar assalamu alaikum duk wanda ya dan wace ce ni amincin Allah ya tabbata a gare ka duk mutumin da ya maka irin wannan fatan zai cutar da kai kalmar assalamu zama lahiya arziki kwanciyar hankali duk wani abu na jin daɗi yana ciki har da aljanna to mutum da kuka game da shiga ya ambata maka wannan abin ya tabbata a gare ka masoyinka ne ko makinka ne kai ma suka tumshi wa alaikum assalam kaga sai kowa ya wuce lamun lafiya ko to wannan salmar duk dan ta raba gaba da raguwar kai Allah ya koyar da al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam ita yasa manzo Allah yace ba abin da yahudu suke muku gaba da adawa da hasada kamar abu biyu wannan sallama da kuke tana ba su bakin ciki wallahi musulmi har da dan wasu musulmi ya ce assalamu alaikum wannan na burge su wannan yana musu ya ke cewa yana musu bakin ciki kamar yana birge su suna shawar abin kun ba nasu bane da haka suke muku hasada da kuma lokacin da limami ke jan al'umma musulmi sallah in ya gama fatiha da yake cewa walad dallin sassami amin kin nan da karfi da kuke faɗi yana bakanta musu ne manzo Allah ce hasada suke suna bakin ciki da damuwa idan sun ji haka to shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'mar Allah da yake a gare ku ta musulunci idh kuntum a'da'an a lokacin da kuke gaba da juna musulunci yazo fa allafa baina qulubi sai Allah ya hada tsakanin zukatan ku ke son juna fa asbatum bi ni'mati ikhwana sai kuka waye gare da ni'mar Allah ni'mar Islam kuna ƴan uwan juna almuslimu aqul muslim la yadlimuhu wala musulmi dan uwan musulmi ne baya zalunta shi bai ƙaryata shi bai mai ƙarya bai kaskantar da shi addinin musulunci ya ɗaku ‘yan uwantaka wa kuntum ala shafa hufarta minan nar kafin musulunci ya zo kuna gab da faɗawa wuta ne ala shafa hufaratun kuna gabar wani rami na wuta domin ba ku musulunta ba idan kuma tsira za ku wuta ku tuna wannan ni'imar da Allah muku yanzu ku musulmi ne fa anqadhakum min sai Allah ya tsabar da ku daga wannan wato zama na hadari gabar wutar jahannama Allah ce kazalika yubayyinallahu lakum ayati haka Allah madaukakin sarki yake bayyana ayoyinku a ga ayoyin shi a gare ku la'allakum tahtadun ko za ku samu shiriwa waɗannan ayoyi suka sauka wannan tafsirin ke ta sauka wanda bayan Allah suka ajiye makaman su suka dawo suke rungumar juna suna kuka suna sumbatar junan su suna gaisawa ga cigaba da harkar duniya ta yau da kullum to inda ba alkur'ani da sunna aina shi kenan sun ta yake ko shi yasa ba abin da ke zama ka zama lafiya cikin al'umma kamar alkur'ani da sunna ba abin da ke hada kan mutane kamar alkur'ani da sunna duk wani abu za a yi amfani da shi in ba alkur'ani bane ba ka iya hada kan mutane shi yasa Allah madaukakin sarki ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam law anfaqata ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim ma bil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim walakin Allah walakin Allah allafa bayna irin gaban da ke tsakanin mutane a zamanin Allah ya ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zaka yi amfani da kuɗi ka san kuɗi shine maganin matsalar duniya ko a da har a yanzu duk wanda ya dame ka nace ba shi kuɗi ka huta na'am inda yana sukan ka sake jira ta daman bai gane ba da shi kai mutum kirki saboda ka ba shi kuɗi ka yaro dan karni ma yanzu in ya dame ka ba shi kuɗi yanzu ka rasa inda yi ya tsaye kashe ba shi ba baka lafiya ba ya zama wani matsala ce da haka shi ne Allah ɗaukin sarki ya ce lau an fakata mafin arziki jami'a da za ka ɗauko arzikin da ke bayan ƙasa gaba ɗaya ka ciyar da shi ga mutane don ka haɗa kawunansu ma'allafa da bin kulu ba ka yi haɗa kan tsakanin mutane ka haɗa mutane tsakaninsu ba gaba ka cire gaban su so juna da wani abu a duniya babu abin da ya muhimmanci kamar kuɗi shi sa Allah ya bada misali da shi Allah ya ce da za ka ɗauki arzikin duniya a lokacin da ka da mutane suna wani yanayi na gaba da juna ka ciyar da dukiyar gaba da za ta kare baka haɗa tsakaninsu ba walakin Allah Allah fa bainahu amma Allah madaukakin sarki sai ya haɗa tsakaninsu ta hanyar bi islam musulunci shi ne maganin duk wata matsala wallahi shi sa idan mutum yana gaba da kai akan sunna kakka yi gaba da shi bai gane ba ne yadda ya gane sai ga ya fi zama musulun ka sama da kowa mudi bani sayar na umar irin yanzu suke adawa da addinin musulunci suka shigo musuluncin ba kaga ya suka zamanto su ne jagorori shi ne gwaraza mutum yakan yi adawa da abin da bai sani ba amma idan har musulunci za a aikata aikace ai wallahi da wuya ga ana gaba da juna da wuya ga ana kyamar juna za ga kowa yana son dan uwan shi ne to musulunci ne kullum ana kokarin rusa shi a cikin zukatan al'umma so ake kawai ku zamanto ga ku musulmi amma hoto ba ku aikata shi a cikin rayuwa to haka turawa suke su sun yaka to za su yi gijan kudin na telecommand ne amma idan kuna ɗabbaka addinin musulunci to wani mai danku ne wala bai sai ja ku ba balantana ya zo cuce ku balle ya muku danniya da zalunci riko da Allah shi kadai da mafita ga al'ummar musulmi Allah ta'ala ya samu dace da haka Allah ta'ala ya ce haka Allah yake bayyana ayoyinsa a gare ku ko za ku zama tushen ruwa Allah ya shirye da mu sai Allah ya ce wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil
kaga duk wa'annan ayoyi Allah ta'ala yana son al'ummar musulmi ta hada kanta ne Allah baya son rabuwa Abi Hurairah Allah ya kara masa yarda ya rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna Allah yarda lakum salasan Allah yana yarda ko kuma yana son abu guda uku gare ku amma kuma yana fushi da abu guda uku daga cikin abu guda uku da Allah madaukakin sarki yarda shi shine an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a a waye gari musulmi suna wa Allah bauta babu shirka ko kadan a cikin bautar da suke Allah yana son haka nabi shine mi wa anta atasimu bi hablillahi jami'a ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗaya ku ku samu haɗin kai akan alqur'ani da sunna Allah ta'ala yana son wannan kada ku raraba abu na uku shine mi wa anta nasihu man walahu Allahu amarakum wa inda Allah ya ba su jagorancin ku ku rika musu nasiha kun sun kauce hanya idan aka ce mutum shugaban ka ne ka rika mai nasiha an gane ko ba goma ake ajiyar ne mashi albarka ba shugabanci tun daga nan sama har ƙasa idan aka ce mutum allah ya ba da shugabancin ka gare shi to tsakaninka da shi sai nasiha da zaran ba nasiha to akwai matsala idan aka fara tsine-tsine da mummunan addu'a to akwai matsala wani ce da aba a wuto kan jiji ana aba ku kone kwaltarku ku kashe ferin cikinku ku kashe kayakin wasu a ɗan kama su mago wasu sati a gaza mai riba a ciki kaga tsarin addini musulunci kenan babu zanga-zanga ku rika nasiha ga shugabanni balle daga hanyar nasiha idan ma ba za ka wuto talabijin ko tele ba sai ka koma cikin ɗakin ka kai reran ka rubuta ka saka a facebook kuma kowa sai ya gani yake yi nasiha ka ce a ji tsoron allah a gyara amma kaga a tsarin su masu jan kunne ba kawai su ake komi kawai a wuto a yi march a yi zanga-zanga a yi zage-zage a yi la'ance-la'ance to nasiha tana daga cikin abu na uku da allah maɗaukakin sarki yake so ga al'umma musulmi bayan bautar allah babu shirka ga allah da haɗin kai ga al'umma sai nasiha zuwa ga shugabanni sai nasiha zuwa ga shugabanni shi yasa ɗaya daga cikin magabata ya ce da za a ce abin da ya rage mana a rayuwata na addu'a ɗaya ce za a karɓa daga ita ba a ƙara karɓar kowace addu'a in na yi ya ce wallahi da sai in washe gabanni na wannan addu'a sai roki Allah ta'ala ya shirye su saboda in suka shirye to kuma zai shirye in suka lalace ma to an samu matsala eh an samu matsala saboda haka shugabanni ana musu nasiha dai akan abin da suke to kaga na bayan ba sa son nasiha in kuma su waye su kama kusuri ko ba haka ba na kwarai gaskiya ne ko a ce kala kana sawa zuwa a radio saboda ya ce wanda ya ce Allah uku ne kafuri ne kina da yin ba na aka hana malami wa'azi aka ce kana sa kasar kinshi ko amfani malam mutane saboda an fito da wata kungiya mai kawo magana zama lafiya tsakanin kirista da musulmi a Nijar dalakin ina ba kirista yake a Nijar yau za ka taba faɗa tsakanin kirista da musulmi ko su bi ba a Nijar barantana kiristoci da musulmi ina ka taba yi wannan kungiyar ta fito ran gaji kuma an da kuma yamma yamma da bai malam mutane bai sani bai wa'azi yace ai wanda yace Allah uku ne ya zama kafiri daga nan ne kawai aka ci kana karasa karatu shi kuma haka aka zauna a wani shekarun da bai isa ba a sanya darasin shi a cikin gidan rato suwa ya suka hana to Allah ta'ala ya shirya mana da shugabannin haka yanzu ka fito ka karanta laƙar kafin lafina kalu da lasarar salasalahi a loko? mana Allah ta'ala ya canza Allah ya ƙara canza mana da alkhairi Allah canza mana alkhairi to shi ne Allah yana son waɗannan abubuwa guda uku ka bauta ma Allah babu shirka sannan ku yi riko da juna ku yi haɗin kai da juna saboda ka haɗin kai shi ke ba da natija da cin nasara yanzu ko tsarin da muka shiga a nijar na koran turawa inda ku samu haɗin kai ba inda ba za a samu haka ba da yanzu ƙasar tana cikin wani hali na sai allah kaɗai ya san da take ciki amma sai allah haɗa kan al'ummar musulmi da masu son da wanda musa san halin da ake ciki duka ne kowa ya haƙuri kuma ake ta'addawa to allah ta'ala ya ƙara taimako kuma wallahi kowa zai ji daɗi idan haɗa kai amma in an rabu to wallahi idan bukatar wani mata ja ta tawar sai ta shiga cikin matsala amma an yi hakuri an samu haɗin kan da Allah ya ce a yi sai kowa Allah ta'ala ya wadatar da shi kowa haso ne yake bakar huntu gogo shi ne kawai matakin farko dai kowa so yake bakar huntu ba abin da zaka lura in har yanzu mutum kai kai da zaka bakar huntu ba dan uwanka ba ya akwai matsala yanzu wanda suka bakar huntu a baya yanzu ba sun shiga cikin fargaba ba sun shiga ko ba su gaba da ce kowa da ya shiga kamar da suka shiga cikin inuwa cikin wadata ai da kaga ba fargaba to musulmi ya kamata su zama suna da haɗin kai a duniya haka nan kuma kamar yadda manzon Allah ya ce Allah yana kyamar abu uku gare ku shine abu na farko shine kasratu su'al yawan tambaya kamar a rika yawan tambaya ba tare da aiki da abin da aka tambaya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yawan tambaya da sabawa magana annaba ita ta halakar da waɗanda suka gabace mu to shine abu na farko da Allah ta'ala ya ce baya so wai za'atul mal da kuma almubazzarancin dukiya a duka almubazzaranci da dukiya a ce ga wani makaɗi ya zo shiga jika jika haka ko biye kama da aika almubazzaranci kuma idan ya zo ya yi kiɗa ya yi rawa kaga ai abin da ake ko a yi tarawan kuɗi ga waɗansu za su kwana da yunwa kuma ga wani ya jera ɗauko ɗarmi na tsanwa ko na dimil yana zazzagawa kan makaɗi kaga wanda idan atul matozartar da dukiya da Allah bai san haka Allah yana fushi da al'umma da take tozartar da dukiya wannan abu ne wanda yake mummuna daga cikin abin da Allah madaukakin sarki yake kamata ga al'umma musulmi kaga idan aka ce kuma ana cikin wani tsari da ba na Allah ba to za ga waɗannan abubuwan su ne abin da ake ta yi kuma ba wanda ya sai ce wani abin bai da kyau Allah madaukakin sarki dai ya kare mu malam mu je karatu sai Allah ta'ala ce ya hu lazina wata aya kaza wal takum minkum ummatan ubangiji ta'ala yace a samu waɗansu daga cikinku wasu jama'a waltakun minkum a samu daga cikinku ku musulmi ummatan waɗansu jama'a ko wasu gungun mutane wanda za su kasance da ura ila khairi suna kiran mutane zuwa ga alkhairi suna cewa kaza ba kyau a rika zumunci a rika tsaye da sallah a rika soyayyar juna a rika taimako a duk wani aikin alkhairi su rika umarninku da shi shine waya budu bil ma'ruf su rika kira mutane akan alkhairi suna umarni da alkhairi wai na hauna alal munkar kuma suna hana da abin da ba shi da kyau suna ta kada ayi gaba kada samu raguwar kai kada ayi zalunci kada a rika zina kada ayi shaye shaye kada ayi sata kada ayi kwanta kwanta da tashi tashi nau'in satoci guda biyu go wanda ake a daji da wanda ake a cikin gida duk waɗannan ya kamata a cikin ku a samu wasu wanda za su rika umarni da alkhairi hari akan shari Allah ya ce waɗanda suka tashi da irin wannan aikin wa ula'ika humul muflihun su ne masu samun babban rabo a wajen Allah shi yasa daga cikin babban aikin da Allah ya so da'awa ka zaman to kana da'awa ko da baka da ilimin da zaka yi da'awa ka rika taimakon da'awa balle yanzu kowa zai zaman to da'i a cikin mu wala ko baka da karatu zaka yi da'awa yau ko ba gane ba da da'awa sai mai karatu amma yanzu wallahi ko baka da karatu ba kana da salula ba malamai nawa ke da kuma kike samun sakon su na da'awa da suke a cikin wayarka to kai baka aika ba kai dawa ba kai baka zama to ummatin ya da'una ila kai al'umma da ta kira mutane akan alheri abinda malam ya faɗa ka aika kamar kai kai wai amruna bil ma'ruf yayi umarni da alkhairi kamar kai kai wai na haula arabun kare ya har mummuna an ji kuma an bari kamar kai kai duka wannan umarnin na Allah ya ce mu kasance haka nan to duk masu yin wannan su ne masu babban rabo amma sai ga mutum ya ki daukan wa'azi ko ɗaya ya yi share shi amma sai dauki hotar shi kirk ya saka a cikin facebook to me kai dan Allah wanda ya ga hotar ka in ya san ka da ban kai ne me karo ka wanda bai san ka ba ya ga hotar ka me kai gane shi shi me ya karo ina ma a ce ka dauki wani da'awa wani wa'azi da wani malami yayi ko a rubuce ko a nan ka aika wani ya ji amfanu kai dauki wani shashe na alkur'ani ma ka saki a cikin facebook wani sai ga da a ranar bai karanta qur'ani ba amma sai ka daga can zuwa kasa kowane harafi da lada goma kai maka da lada goma amma shi dan bai bar mu yi wannan wani sai ka gashi yana ta sharar shi ne ya aika wannan ya aika wannan a cikin quantification ni ba na gane mutum dole ne yana so quantification wallahi kaga mutum a quantification ba wazi bai yi sharon duk wa'azinin da malamai suke na kasar hausa ba ɗaya da ya tura balle larabawa rubuce-rubuce da ake na hadisai da angare da faransai har shinuwanci ga shi na ga hadisi da ake ta kullum kaga wani malami ya saki hadisin yau yau hadisi ne yau kaza ne don allah ka aika shi man kyamar ko wani ya kaza duka wani daga cikin nau'in da'awar da allah maɗaukakin sarki ya yarda da ita umarni ne alkhairi kuma hani ne akan shari kuma wallahi yana daga cikin abin da allah yake tosaya al'umma idan wa'azi yayi yawa wa'azi idan yawa cikin al'umma Allah ta'ala yana taimakon al'umma tunda akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ta'muruna bil ma'ruf aw la tanhauna 'anil munkar ko ku tashi ku rika umarni da alkhairi kuna hana mutane mummunan aiki aw la yushkanna Allah an yab'asa 'alaykum al'uquba idan ku yi haka ba iris ya rage Allah ya turo muku wani bala'i sun mata da uhu fala tajabu lakum kuma ku roki Allah ki ausa da zarar mutane sun zauna ba wa'azi Allah ya ga dama ya turo musu bala'i kuma su doke shekali su ashe masu wa'azi suna taimako ko dalilin su Allah yana sauraron al'umma saboda kai baka zaman to mai wa'azi kaji eh ko da baka yi wa'azin ba dauki wa'azin mai wa'azi ka tura sai Allah madaukakin sarki ya baka lada da kaga an turo maka wani bukal idan ka saurara ka ji wa'azi na da muhimmanci ka tura shi group 100 na'am eh akalla ma tura mutun kaza sai Allah ya baka alheri amma sai ga wani ya yi tatsin da ya gizo ko wani shirman shi ko abin da ba shi da tushe an ce ka aika mutum talatin wa haka da karkarwa kuma ka aika musu saboda an ce wani da bai aika maka za ya same shi haka za ka samu irin wa'ina wanda ba su gane ba ana ba su wahala ɗauki alkur'ani ko sunna wanda aka yi bayani akan ta ka aika sai mutane su amfana kai ma ka zama malami ka zama to mai da'awa ka cika umarnin da Allah madaukakin sarki ya ce wal takum minkum ummatan a cikin ku a samu wata jama'a wanda aikin ta da ula ila khair ta rika kiran mutane na duniya duka akan alheri wai amruna bil ma'ruf ta rika umarni da dukkan abin da yake kyaukyawa wai na haula alal munkar ta rika hana duk abin da yake na asha Allah ya ce wanda take wannan aikin wa ulaika humul muflihun wallahi sune masu rabota a wajen Allah Allah ka samu a cikin su na sai Allah ta'ala ya ce ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم abinda Allah ya mana umarni a shashe guda kuma sai hana mu na yace wala takunu kallazina tafarraqu kar ku zama tamkar waɗanda su kuma suka raraba ahli kitab kenan da kike ga su ba su da hadin kai idan ka dauki mutanen Rasha ahli kitab ne ko kiristoci ne idan ka dauki Farisawa su kuma kasan Yahuda Yahuda da su da America suna shiri da juna idan ka dauki su kinjin fa yake kowa ne su ha dukkan su dai an rane amma suna da rarraba to Allah ce ku musulmi kada ku zama haka wala takunu kal ladina tafarraqu kar ku zama tamkar wadanda su sun rarraba waqtalafu kuma sun samu sabani da juna min ba'di ma ja'ahul bayyinatu bayan dalilai sun zo musu na shari'a sun san gaskiya Allah ya ce wa ulaika lahum azabun azim wadannan masu rarrabuwa Allah ya musu alƙawarin azaba wanda take mai radadi saboda haka Allah ya mana kashedi akan rabuwar kai ya mana umarni da haɗin kai Allah hada kan al'umma musulmi na duniya gabaki daya abinda muka yi daidai Allah ka ba mu lada kuskuren Allah ya gafarta mana subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ta'ala ya taimaka mana Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya dauka